إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وأن مسلاتي ميتار البركة مركز الدعوة wanda muke kira da masallacin mamman siraji a wannan gari na arlit a wannan rana ta lahadi wacce ta daidai da ranar sha hudu ga watan rabi'u thani hijira 1445 ya yi daidai da 29 ga watan goma 2023 miladiya don ci gaba da karatun wannan littafi namu mai tarin albarka mai suna al-istiqama littafin da yake magana akan tsayuwa akan addinin Allah kamar yadda ya umarni wanda Allah ta'ala ce wastaqimu ilaihi wastaghfiru kuma ku tsayu zuwa gare shi ku nemi gafaransa aka cewa annabi fastaqim kama umirta wa man taba wa man taba ma'ak ka tsayi kamar yadda aka umarce ka da kuma duk wanda ya tuba tare da kai to abinda littafin yake karantarwa kenan yadda za a yi ka samu wannan tsayuwar ka samu wannan istiqamar akan alkur'ani da sunna littafi ne wallafar hamshakin malamin nan abul abbas shekul islam abul abbas ahmad bin abdulhalim bin abdulsalam bin taimiyat al-harwani al-dimashqi alaihi rahmatullah wanda wannan shi ne zai zama majalisi na goma sha hudu a cikin jerin karatuttukan wannan littafi muna kan gabar da yake magana akan sabani muna cikin fasali da yake magana akan sabani faslun fi fiqh al-ikhtilafi wa asbabihi wa adabihi fasalin da yake magana akan fiqhun sabani da sababban sa da kuma ladubba ladubban sabani sabani wani abu ne da ya zama dole a cikin al'umma domin dole ne su zauna tare haka Allah ya tsara halittar ba za ka iya kauracewa ba bal ma kauracewar wani abu ne da ya saba wa musulunci mutum ya yi itizali ya kaurace ya koma gefe wani abu ne da ya saba wa musulunci karatunmu na alfurqan akan wannan gabar muka yi karatu a darasin karshe irin masu kauracewa jama'a su koma cikin daji su shiga kogo da nufin ibada wannan shi yake janyo shedan yana ribatar su saboda sun kauracewa jama'a sun kauracewa al'umma sun kauracewa ibadodi da Allah ya ce a yi su cikin jama'a to sai shedanu su ribace su su batar da su sannan su yi amfani da su su batar da al'umma zama cikin al'umma shine abin da aka shar'anta har ma annabi yake cewa mumini da zai da wannan da yake cakuduwa da mutane yake hakuri akan cutarwansu shi ya fi alkhairi fiye da wanda baya cakuduwa da mutane baya alkhairi akan abinda baya haƙuri akan cutarwansu to tun da dole za a zauna tare sannan kuma allah ya yi mu al'umma ce ko kuma halitta ce mai mabambancin ra'ayi da tunani tunanin wani ya fi na wani ra'ayin wani ya fi na wani hankalin wani ya fi na wani imanin wani ya fi na wani da sauran abubuwa irin wannan to za a yi ta samun saɓani to saɓanin akwai wanda yake saɓani ne amma baya haifar da tarzoma baya haifar da ƙiƙi juna baya haifar da gaba irin saɓani da shugabanni a imma suka yi ɓangaren abin da ya shafi ishtihadi cikin abubuwa da ya shafi furuwa matsaloli na ilimi a samu sun yi sabani amma kuma sabanin baya janyo kiyayya da gaba saboda sabani ne da aka yi shi bisa haƙƙi ikhtilafun ne sa'ir wanda aka yi shi bisa haƙƙi to amma kuma sai aka samu wasu nau'uka na sabani wanda yake akwai albaghiyu a ciki nau'ukan sabani wanda yake akwai zalunci akwai zalunci da wuce iyaka a ciki to idan aka samu sabanin sai ya zamo cikin wanda suka saba wani ya bar gaskiya wani kuma yana kan gaskiya wannan sai ya haifar musu da sabani rashin haƙuri kuma sai ya haifar musu da ƙiyayya har su kai da har su kai ga kafirta juna har su kai ga yakar juna to wannan ya samu asali ne saboda rashin kiyaye dokokin Allah guda biyu kamar da ibnu taymiya zai faɗa can gaba cewa duk inda kaga an samu fitina don sabani wanda zai haifar da yaƙi na fitina duk inda kaga ya faru wacce to ɗayan biyu ne ya janyo shi ko dai barin gaskiya ko kuma barin haƙuri kuma abubuwa ne guda biyu da Allah ya umarni da yin su bin gaskiya da kuma yin haƙuri shi yasa Allah ya yabi ko kuma Allah yake cewa duk dan adam yana cikin hasara sai wanda suka yi istiqama allazina amanu wa amilus salihati sune wanda suke kan istiqama sannan wata wasau bil haqqi wata wasau bis sabr suke ma junan su wasiya da gaskiya a tsaya akan gaskiya sannan suke wa junan su wasiya da hakuri to da zara an bar gaskiya ko aka bar hakuri ɗaya barin ɗaya daga cikin biyun ko kuma barin biyun shi ke janyo sabanin da yake haifar da fitina ko dai zama wani ya bar gaskiya wani kuma yana kanta ko kuma duka an bar gaskiyar to sai a samu sabani ko duka biyun sun bar gaskiya to sai su samu sabani tsakaninsu ko ɗaya yana kan gaskiya ɗaya ya bar gaskiya sannan kuma idan aka samu wannan kuma sai zamo an samu rashin haƙuri domin ko da an samu albaghi abu na farko da aka yi umarni shine haƙuri a yi haƙuri a bi matakin sulhu da tattaunawa da jan hankali da sauransu to idan waccan ɗa'ifa da bata kan gaskiya ta yi zalunci a kan ɗayar bayan an yi ƙoƙarin a sulhunta a daidaita to lokacin ne yake ba da damar a yaƙe ta don a kawar da fitinar ta na ta'addanci a kan ɗayar wannan shine karatun da muka yi a karatun da ya gabata don haka ibn taymiya a siyaƙin da muke karatu shine inda yake cewa al-ikhtilafu sa'iq la yujibu al-iftiraq wato duk inda sabani yake inda sabani ne sa'iq to baya wajabta baya wajabta rabuwa baya wajabta abin nan sabani baya wajabta rabuwar kawuna sannan muna kan gabar da yake cewa samun albaghi min imamin aw ta'ifa a samu wani abu na zalunci daga shugaba ko wata ta'ifa wannan la yujibu qitaluhu wato mujarradin samun albari din baya wajabta yakar su bal la yubihuhu bal ma baya halatta a yake su sai an bi matakai da akwai akwai matakan da ya dace wanda ya kamata a fara bi tukunna sai fa idan su suka kawo farmaki amma samun albari din a karan farko wannan ba shi ke sa baya wajabta a yake su bal ma baya baya halatta haka sai an bi matakan da shari'a ta ce to bayan ya kawo dalilai akan wannan ba za mu iya maimaita abin da muka karanta ba sai muka zo kan gabar da yake cewa fali hadha nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an an qital al a'imma nan muka tsaya ko yace shi yasa annabi ya hana a yaƙi shugabanni a yaƙi a'imma jagorori in kana fihim zulmun idan ya kasance an samu zalunci a cikin su shugabanni ne suna zalunci to annabi ya hana a yaƙe su me yasa yace li anna qitalahum fihi fasadun a'zamu min fasadi zulmihim saboda yakar su akwai fasadi da banna a ciki wadda ta fi girma fiye da fasadi da bannar da take cikin zaluncin su zaluncin su shi ma fasadi ne banna ce amma yakar su zai haifar da wani fasadi da bannar da yafi wadda yafi wato fasadin da yake cikin zaluncin su wani daga cikin magabata yake cewa shugaba ya yi shekara arba'in yana zalunci shekara arba'in yana zalunci ya murda wancan ya cinye dukiyar wancan ya handame dukiyar kasa ya yi kaza ya yi kaza ba kwalta ba titi ba wane ne duk abubuwan da muke ta kuka da shi dinnan dai shekara arba'in ana fama da wannan ko sama da haka amma dai akwai shugaban dai ya ce to wannan ya fi sauki fiye da a samu awa 24 ko awa ɗaya ne ya faɗa ko 24 ne ba tare da shugaba ba mana duk da ya lalace to samunsa ya fi ya fi rushinsa to kaga a duk lokacin da aka ce za a masa tawaye a yi kokarin hamɓarar da shi a yi kokarin kaza ta hanyar yakarsa to fitina ce za ta auku bannar da za ta faru a cikin awan nan guda ko awan nan 24 na rashin shugaba ko lokacin da ake kokarin kawar da shi ta fi wadda ya yi a cikin shekaru 40 din nan da yake zalunci wannan kuma abu ne da ya faru a waƙi mun gani a zahiri duk inda ake kokarin kawar da shugaba da karfi to sai kaga fitinar da za ta biyo baya ta fi wadda aka je magancewa to wannan shine abin da annabi ya hango ya hana wannan nan ya sa lamba kasa ya ce unzur ma qabla abin nan alhamishaini ka duba abin da yake kafin abin nan kafin hamish guda biyu da suka gabata a baya haka ne ko abin da yake kafin hamish guda biyu da ya gabata shine can inda yake cewa hadhihi aqidatu salaf a takardar da ta gabata takardar ta gabatar cewa ce wa hadhihi aqidatu salaf fi adam al-khuruj ala al-hukam kun gani a lamba ta biyu a shafin da ya gabata ban san ba in kun lura shafin da ya wuce ka koma baya shafin da ya wuce ka duba lamba ta biyu daga ƙasa wa hadhihi aqidatu salaf fi adam fi adam al-khuruj ala al-hukam ce wannan kuma ita ce aqidan salaf wajen rashin halaccin yin huruji akan shugabanni yace wanzur hadisa huzaifa fi sahihaini ka duba hadisin huzaifa a bukhari da muslim inda yace isma wati walau akhadha malaka wa daraba zahraka ka saurari shugaba kai da'a ko da ko ya kwaci dukiyarka ya daki bayanka yace wa yamurru zalika min al-ahadith allati ta'muru bis-sam'i wat-ta'a shine hamish din da yake cewa ka duba ka duba wannan fakara din yanzu mu ci gaba yace unzur ma qabla al-hamishaini wace wa inda muslim yace kuma haka a wajen imamu muslim a cikin sahihu muslim a juyi na takwas shafi na 185 fil imara kitab al imara babu wujubin inkari ala ala al umara fi ma yukhalifu shar babin haka ya bude babin fi ma yukhalifu shar wa tarki qitalihim ma sallu wa nahu zalika da abin da ya kama da haka bis sanad an ummi salama hadisin da isnadin sa zuwa ga daga ummu salama ko kuma a wajen ummu salama annahu sallallahu alaihi wasallam qala annabi na cewa satakunu umara'u nan gaba za a samu wasu shugabanni fata'arifuna wa tunkirun wanda za ku san abin da suke yi ba ku da shubaha akan abubuwan da suke yi abu ne wanda kun riga kun san matsayinsa ba ku da shubaha akai wa tunkiruna wasu abubuwa nasu kuma ku yi inkari irin kuna inkarin abin da abin da suke aikatawa saboda kuna da tabbacin cewa ba daidai bane ne sai ce faman arafa bari'a to dukkan wanda ya riga ya san abin da suke yi ya fahimci cewa abin da suke yi dinnan ga matsayinsa to kaga shi ba wani abin da zai rikice masa ba da wata shubha saboda ya riga ya sani shi yasa mai sharhi nawawi a can in ka koma yake ta ma'ana lam yashtabih alaihi ka koma sharhin da ya a muslim ma'anansa lam yashtabih alaihi faqad sara lahu turuqun ila al-bara'ati min ismihi ya ce ma'anansa wato da ake faman arafa duk wanda ya riga ya sani ya zama al'amura ba su rikice masa ba su cakuɗe masa ba to ya kasance yana da turuk yana da hanyoyi ilal bara'ati min ismihi zuwa zuwa ga kubuta daga zunubin wannan laifin da shugaban yake tunda ya riga ya san abin da shugaban yake yi kuskure ne kaga shi ya riga ba da shubha akai to ya riga ya samu wato zai kasance yana da hanyoyi da zai kubuta daga zunubin wannan kuskure na shugaba uqubatihi ba za a kama shi a yi masa ukubar kuskurensa ba saboda zai ɗauki mataki ko dai ya canza da hannunsa bi an yughayyiruhu bi yadihi zai canza da hannu ma'ana ta hanyar ya je ya yi kokarin canzawa in yana da iko ko kuma ya canza da harshe ko ya canza da zuciya ma'ana zai ɗauki matakin da yake ganin zai iya ɗauka wanda ya dace ta yadda zai kubuta daga ne zai kubuta daga laifin da yake aikatawa haka ya yi bayani cima ma'ana fa man arafa bari'a to duk wanda ya riga ya sani abin da yake yi nan ga matsayinsa ba ya da wani shubaha a kai to shi ya kubuta dan yana da hanyar da zai biya kubutar da kansa daga zunubi wa man ankara salima wanda kuma yayi inkari yayi inkari to shi ma salima shi ma ya kubuta walakin sai dai laifi yana nan tare da marradiya wanda ya yarda da abin da yake wa taba kuma ya bi shi akai qalu sai suka ce afala nuqatiluhum shin ba za mu yaƙe su ba qala la yace a'a ma sallu matakar suna sallah ba za ku yaƙe su ba a wata ruwaya maimakon faman arafa bari'a ta muslim din dai ya kawo shi da lafazin faman abin nan faman kariha faman kariha bari'a wa man ankara salima ya kawo shi da wannan lafazin duk wanda ya kyamaci abin ya kyamaci abin da zuciya saboda bai da ikon canzawa da hannu ko da ko da baki to wannan bari'a ya kubuta wa man ankara wanda ya inkari to shi kuma salima shi ma dai ya ya kubuta walakin man radiya wa taba قال النووي امام النووي يفدا شرح مسلم جزء na 6 shafi na 454 yace fi sharh muslim yace fa fihi annahu la yajuzu al-khuruj ala al-khulafa a cikin hadisin akwai nuna cewa baya halatta ayi khuruji ga shugabanni halifofi bi mujarradi zulmi aw al-fisq saboda kawai sun aikata zalunci ko fasikanci baya halatta ayi musu khuruji ولم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام ba tare da malam malam yughayyiru shay'an min qawaid al-islam matukar ba su canza wani abu ba daga cikin ka'idodi na musulunci ma'ana ba su aikata wani abu da ya cire su daga musulunci ba shi yasa a watar waya ya ce a'a matukar suna sallah ko kuma sai in illa an taro fihim kufran bawaha sai fa idan kun ga kafirci balo-balo a tattare da su yake wa sanad an auf bin malik haka kuma akwai hadisi da isnadi zuwa ga auf bin malik radiyallahu anhu an muslim daga muslim shi ma an annahu alaihi salam shi ma alaihi salam yana cewa annahu alaihi salam wannan ko ya zama 65 a cikin kitab din na 1855 a cikin littafin annahu alaihi salam daga ma'aiki kala yace خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ما في الخير شوى غبننكم سنة وند كي سن سو سكي سن suna son ku saboda ku masu biyayya ne masu kiyaye dokoki kuma kuna son su saboda mutane ne masu adalci masu kula da haƙoƙinku wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim suna yi muku addu'a kuma kuna musu addu'a wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum mafi sharrin jagororinku sune wanda kuke kin su suke kin ku wa tal'anunahum wa yal'anunakum kuke la'antar su su ma suke la'antar ku qila ya rasulullah aka ce ya ma'aikin Allah afalan nazibuhum afalan nabizuhum bisayfi shin ba za mu tinkare su mu yi fito na fito da su da takobi ba qala la yace a'a ba za ku yi haka ba ma aqamu fikum as-salah matakar suna tsayar da sallah a cikin ku wa idza ra'aytum min wulatikum shay'an takrahunahu idan kun ga wani abu da kuke ki daga shugabanninku fakrahu amalahu to ku kyamaci aikin nasa wala tanzi'u yadan min ta'a amma kada ku zare hannunku daga masa da'a kada ku fusge hannunku daga da'a to wannan dukkan nusus ne da suke goyon bayan magana da Ibn Taymiyyah ya faɗa malin ya kawo maka ana da yace falihada nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam to ya kawo maka dalilan an qitalil a'imma idza kana fihim zulmun لأن قتالهم فيه فساد أعظم من فساد ظلمهم يتوى على هذا وأكم ونن فما ورد في سيه البخاري أبن بيزوء سيه البخاري من حديث أم سلمة دج حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك cewa annabi ya faɗi zalika ya faɗi wancan to ko da zama akwai wata ruwa daga ummu salma da ta nuna ana iya yakar al-bughat akwai ruwayoyin da suka tabbatar da haka ana iya yakar bugat shi yasa an aka samu sabani tsakanin malamai kamar malam ya faɗa a baya shin ana iya yakar bugatu an gano wannan su suke da gaskiya waɗannan ba su da gaskiya ana iya haɗa kai da masu gaskiyar a yaƙe su shi ya fi ko kuma a abin nan ko kuma a yi haƙuri kar a yaƙe su shi ya fi ibn taymiya ya rinja da cewa kar a yaƙe su shi ne abin da ya fi ko shi ne abin da muka bi muka wuce a darasin da ya gabata har ma yi misali da cewa yaƙar da mutanen iraki suka yi wa mutanen sham inda abba a yi yaƙin ba da shi ya fi fiye da yin yaƙin da aka yi saboda su kansu ma da suka yi yakin daga baya sun dawo sun yi nadama to akwai dalilan da suka nuna su masu cewa a yi yakin fuqaha'un da malamin ishara zuwa gare su suna yin hujja da wasu dalilai irin su hadisin ummu salama ammarun taqtuluhu alfi'atu albaghiya sayyidina abubakar ya yaki albughatu din da suka ki bayar da zakka ya yaki abin nan su ahlul ridda ba za a sa su ciki ba su wannan wani abu ne daban amma wanda suka hana zakka ai kaga su ma wani nau'i ne na bari ya yake su da sauran dalilin da suke hujja da su in ta'ifatani min almu'minina qatalu fa aslihu bainahuma da sauransu duk suna yin hujja da wa'annan dalilan shi yasa ai kawo wancan ayar a darasin da ya gabata to shine nan qala ibnu taymiya yake ishara cewa to hadisin ne zuwa sahih bukhari na ummu salama cewa annabi yayi umarni da haka cewa a yake su a wato wanda suke albugat ya ce laisa huwa mukhalifan lima tawatar anhu ko kuma cewa ai musu inkari ko shugabanni nan ba maganar bugat ake ba eh maganar shugabanni cewa ai musu inkari hadisin da aka samu ya zo cewa ai musu inkari to laisa huwa mukhalifan lima tawatar anhu min annahu amara bil imsaki anil qital fil fitna to hadisin baya sabawa game da abin da ya zo ta hanyar tawaturi daga ma'aiki cewa ya yi umarni a kame hannu daga yaƙar daga mai yaƙi na fitina ba sa cin karo yi musu inkari daban sannan kuma yaƙar su daban yi musu inkari shi ne a je gaban su a yi musu inkari an gane wannan ba wai yana nuna ba wai yana nuna a je a yaƙe su ba akwai hadisai suna nan ana cewa mafificin jihadi ka faɗi kalman gaskiya a gaban shugaba ja'iri ga dalilin kuma da suke nuna magabata sun tashi sun yi wa shugabanni inkari a gabansu akan wani abu da suka yi na kuskure ta wani ba shi ake magana ba kana ana iya shugaba inkari a gabansa amma akan abin da ya na kuskure in an amintu daga fitina in an amintu daga fitina in kasan cewa kana da tabbasin cewa ba wani abu na fitina da zai faru a gabansa to akwai dalilai da suka nuna haka akwai dalilai da suka nuna haka in kuma akwai jin tsoron faufar gaban fitina to ka ja hannunsa daga kai sai shi sai ke masa nasiha in ya karba to in bai karba ba shikenan kai ka sauke nauyin da yake kanka amma in akwai amintuwa daga fitina an samu dalilai da suka nuna wasu daga cikin magabata sun yi irin wannan ina fata an fahimta da yace to wa'annan dalilan ba sa cin karo da wa'annan da wannan wa'annan hadisai da suka zo suna magana akan cewa annabi ya yi umarni a kame daga yakar daga mai daga yaƙi na fitina wannahu ja'al alqa'ida fiha khairan min alqa'id cewa annabi ya sanya wanda yake zaune a cikin wa'annan yaƙi yaƙi na fitina shi yafi alkhairi fiye da wanda yake tsaye wal qa'ima khairan min almashi wanda kuma yake a tsaye shi kuma yafi alkhairi fiye da wanda yake tafiya a cikin fitinar walmashi shi kuma mai tafiya a cikin fitinar khairan min sa'i shi yafi alkhairi fiye da wanda yake gaggawa a ciki ma'ana dai ko kaka ka ja baya daga fitinar kai kafi alkhairi wa qala sannan yace yushaku an abin an yakuna khayra malil muslimi ghanamun yatba'u biha sha'af aljibali wa mawaqi alqatr yace yayi kusa wani lokaci yayi kusa zuwa lokacin da zai kasance mafi alkhairin dukiyar musulmi wasu dabbobinsa kananan dabbobinsa da zai rika bibiyar kawunan duwatsu da da wa'annan dabbobin yana samun abin da yana kiwo yana samun nonon da yake sha da abincin da yake ci waqi alqatr da kuma gureren da ruwan sama yake sauka ciyawa tana fitowa ya zama wannan shine abin da ya fi masa alkhairi ya firru bi dinihi min alfitan yana kokarin gujewa da addininsa daga fitintunu hadisin takhrijin sa ya gabata ko mun karanta shi a baya hadisin Abu Sa'id al-Khudri wa amara fiha bi an yalhaqa al-insanu bi iblihi wa baqrihi wa waqarihi wa ghanamihi a cikin hadisi annabi ya umarni cewa mutum ya riski raƙumansa ya je ya haɗe da raƙumansa da shanunsa da ƙananan dabbobinsa wannan shi ya fi masa alkhairi fiye da ya shiga cikin wa'annan fitintunan idan sun abu shi ma bayaninsa ya gabata li'anna وصفه تلك الطائفة بالبغي سبود صفة ورد النبي ووتشن طائفة بالبغي فئة باغية أمار تقتله فئة باغية النبي صفة فئة عند بغي huwa kama wasafa bihi man wasafa min alwulati bil asali wa dhul duka ɗaya yake da irin sifar da ya bawa shugabanni ta cewa za a samu shugabanni wanda za su rika yin handamar dukiyar al'umma al'afar shine cin dukiyar al'umma bisa zalunci shine ka keɓance kanka da dukiyar ƙasa ya zama daga kai sai 'ya'yanka sai kannuwan matarka to wannan shi ne abin da ake cewa al'afara annabi ya sifata shugabanni za a yi wasu shugabanni da suke da wannan sifa cinye dukiyar al'umma yanzu ai mana lokacin ko wa zulmi da kuma zalunci to duk da ya ba su wannan sifar amma ai bai ce a yake su ba an gane to su ma waɗancan duk da ya sifata su da bugatu ammarun taqtuluhu alfi'atul baghiya to shi ma wannan bayanin ne kuma yayi umarni a a yake su yadda ya ba waɗancan sifa ta albaghi haka ya ba waɗannan shugabannin sifa ta al'asara wa zulm ka kaulihi kamar faɗansa satalqauna ba'di asratan a bayana za ku ci karo da wasu shugabanni masu handame dukiyar al'umma ma'ana ya sta'asiru umara abin ya sta'as abin nan alfai'a wa amwalid daula suna kokarin mamaye dukiyar al'umma da dukiyar kasa wa kawunansu ba sa yin aikin da ya dace a yi da ita za ku cimma irin wa'annan shugabannin ya ce to fasbiru hatta talqauni alal haut to in kun samu kanku a wannan zamanin ku yi haƙuri har sai kun iske ni a tabkin nan alhaudu tabkin nan da za a sha a ranar gobe kiyama hadisi wannan bukhari ya fitar da shi fi shurbil musaqat hadisin anas wannan mutafarridan lahu wanda wato anas kadai ya kadaita da ruwayar sa haka kuma ya fitar da shi da lamba ta 3792 daga anas din daga usayd bin hudayr radiyallahu anhu ma fi manaqib al-ansar muslim ya fitar da shi min tariqihi ta hanyarsa shi ma ta hanyar anas din juzu'i na takwas shafi na na 1800 da ko kuma ya zama galibi in ya kawo irin wannan zaka ga na takwas a babin hadisi na takwas ne a wannan babin da ya kawo shi ko a kitab din da ya kawo shi na takwas ne a kitab din da ya kawo shi sannan kuma na 1844 a cikin littafin duka yana yin wannan in ya kawo a bannan din sai a babun shine na kaza a kitab din shine na kaza abin nan a littafin shine na kaza ya kawo shi fil imarat abin nan fi kitabil imarat to kaga hadisi ne bukhari da muslim wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fadar sa da yace satakunu ba'di asaratun wa umurun tunkirunaha tunkirunaha a bayana wasu abubuwa na zalunci game da dukiyar daula zai kasance wa umurun tunkirunaha da kuma wasu al'amura da kuke kin su qalu sai suka ce fama ta'muruna ya rasulullah to me kake umurtan mu da shi ya manzon Allah mu yi a wannan lokacin qala yace addu ilaihim haqqahum idan lokacin yayi to ko ku ba su haƙƙin su su shiwa gaban nan duk abin da yake haƙƙin su ne to ku ba su wata biyayya ce wata da'a yi musu addu'a ta fata alkhairi da da sauran abubuwa na haƙƙi da musu da'a ku ba su wasalullaha haqqakum ko kuma sai ku roki Allah ya kwato muku naku haƙƙin in kun yi haka Allah zai kwato muku haƙƙin amma ku kun ki basu nasu ku kuma kuna so su baku naku kaga wannan zai wahala ku ku basu nasu nakun kuma akwai shi kuma wanda ya fi su shine Allah sai ku roke shi shi kuma ya kwato muku naku haƙƙi hadisin bukhari ya fitar da shi a kitabul fitan haka muslim bukhari da lamba ta 752 muslim ya fitar da shi shi ma na 45 a kitab din na 1843 a littafin fil imara kitabul imara kilahuma an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu wa an ummihi duka hadisan guda biyu daga ibn mas'ud radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi da shi da mahaifiyarsa sai cewa misalu zalika min al ahadith sahiha da ire-iren wa'annan daga hadisai ingantattu da suka yi bayani akan wannan sai ce fa amara ma'a zikrihi zulmihim bisabri wa ita'i huquqihim to sai manzo Allah ya yi umarni tare da ambatonsa manzo Allah ya yi umarni tare da ambaton zaluncin su da yayi ya riga ya faɗi cewa za su kasance azzalumai ne ya faɗi zaluncin amma tare da haka yi umarni cewa a yi haƙuri gaba da zaluncin su sannan a ba su haƙoƙin su shi abin da muka kasa yi saboda tasirantuwa da da da da da da da, da bid'ar ikhwan da ta yi tasiri cikin mutane wannan bid'a ta ikhwan da ita ta kunna wannan wutar ta kasa yin hakuri akan zaluncin shugabanni da da da tasirantuwa da karanta littattafan khawarij da sauransu to sai a ga da kuma da turanci cewa kuna da yanci na demokuraɗiyya kuna da yanci ku yi kaza sai mutum ya ce to mu ba addinance za mu yi ba a demokuraɗiyyance kenan an bar musulunci yau demokuraɗiyya za a yi mu a demokuraɗiyyance za mu yi abin nan kai da kake musulmi za ka yi magana demokuraɗiyya to in kai demokuraɗiyya kuma ai ka saba wa musulunci shine matsala wa talabin mazlumi haqqahu min Allah yayi umarni cewa wanda aka zalunta ya nemi haƙƙinsa daga wajen Allah ba shi zai ce zai kwata da ƙarfi ba ولم يأذن للمظلوم للمظلوم المبغي عليه بي بي بي إذني با أنا بي إذني بقى وندا أكا زالنتا وندا أكا واتو تأدنشي أكا زالنشي أكنسا أنا بي باش أمرني بي باش إذني بقتال الباغي في مثل هذه الصورة بي باش إذني ياكي وندا يزالنشي شبا إرم ونن ينين التي يكون القتال فيه فتنة وندا ياكي أتكي إرم ونن ينين ينا ذبا فتنة yana rikidewa ya zama yaƙi na fitina to bai bashi umarni ya yaƙi a wannan halin ba kama azna fi daf isra'ila bil qitali kamar yanda ya izini a wajen tunkuɗe zaluncin farawo ko dan fashi ta hanyar yaƙi nan yayi umarni ka yaƙe shi idan mutum yazo zai kwaci dukiyarka annabi ya baka umarni in kana iyawa ka ka yaƙe shi dan ka kare ranka ko ka kare dukiyarka haisu kala inda yake cewa man qutila duna malihi fa huwa shahidun wa man qutila duna dinihi fa huwa shahidun duk wanda aka kashe shi yana kokarin kare dukiyarsa to wannan shahidi ne yayi mutuwar shahada haka duk wanda aka kashe shi yana kokarin kare addininsa shi ba fa huwa shahidun shi ma yayi mutuwar shahada Allah ya sa lamba yace hadha bi nahwi sahih abin nan bina hadha bi nahwi bi nahwi sahih an abi dawud akwai kwatankwacinsa ingantacce daga abi dawud hadis bai lamba 4772 fi sunna a kitabu sunna an sa'id bin zaid radiyallahu anhu wa fihi a cikin ruwayar akwai karashan auduna damihi auduna dinihi fa huwa shahid aka yake shi da kokarin kare jininsa ko da kokarin kare addininsa to wannan yayi shahada yayi mutuwar shahada akwai wanda yazo da ruwayar ma duna ahlihi yana kokarin kare mutuncin iyalinsa aka kashe shi shi ma dai yayi shahada to kaga annabi nan kamar umarni yake badawa kar ka bar a zo kawai a daga ma makami ka yi saranda ka ci ga dukiyar nan kai kokarin karewa in ma mutuwa kai kai mutuwar shahada in kuma ka hakura ka bari ka ci ka bari da Allah to shi to shi kenan kuma amma in kana iya kokartawa dan ka kare ta to kai kokarin kare dukiyarka dukiyarka ko iyalinka ko abin nan ko addininka duka to sai malam yace fa inna qitalal lususi laysa qitalu fitna domin ya barayi kaga ba yaki bane na fitina wannan ba yaki bane da zai rikide ya koma yaki na fitina idin nasu kulluhum awanun ala dhalik domin duk mutane mataimaka ne akan wannan in ma wani ya gani zai zo ya kama maka da a ce wani zai hango zai zo ya kama maka fa laysa fihi dararun am dararun amun ala ghayri dhalim dan haka babu wani abu na cutarwa ga mamme da zai fantsama ya game hadda wanda bai zalunci ba dan an kai kokarin kare dukiyarka ko kai kokarin kare ranka ga barawo da yake so ya kwaci dukiyarka ko ne yake so ya karbi ranka ko yake son ya abin nan ya zubar da mutuncin iyalinka ka tsaya ka kare wannan ba yaki bane da zai rikide ya zama fitinar da za ta shafi wanda bai zalunci ba kun gane ba zai rikide bai zama fada na fitinan da zai shafi wanda bai yi zalunci zai tsaya iya kaɗai wanda suka yi zalunci da ka kaga shi wannan ba laifi dan kayi bi khilafi qitalu wulati al-umur sabanin yakar shugabanni fa inna fihi fitnatun wa sharran amman a'zamu min zulmi a cikin yin hakan akwai fitina da kuma sharri wanda yake gamamme mafi girma fiye da zaluncin shugabannin fal mashru'u fihi sabr haka abin da aka shar'anta a cikin irin wannan a yi haƙuri shi da abin da aka shar'anta wa idza wasafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'ifatan bi annaha baghiya idan annabi ya sifata wata ta'ifa wata tawaga ta mutane cewa baghiya ce kamar yadda yace ammarun taqtuluhu fi'atun baghiya kuma aka samu tawagar muawiya su suka suka kashe shi ammar bin yasir to in har annabi ya sifata wata ta'ifa da cewa baghiya sawa'an kana zalika bi ta'wilin aw bi ghairi ta'wil sawa'un wannan zaluncin nasu sun yi shi ne da wani tawili ko kuma ba tar tawili ba kamar baghi din mutanen sham kaga da tawili suka yi akwai kuma wanda suke nasu baghin babu wani tawili su kawai nasu zalunci ne ba tare da wani tawili ba to lam yakun mujarrad zalika mujiban li qitaliha wa la mubihan li zalik to mujarradin sifata su da annabi ya cewa wannan tawaga ce bariya mujarradin sifata su da ya da albaghi wannan ba zai kasance mai wajabtawa ga a yaƙe su ba wannan ba zai wajabta a yaƙe su ba wala mubihan li zalik ba zai ma halatta a yaƙe su ba in kana qitalu fitnatin idan har yakin zai zama yaki ne na fitina sai ce fatadabbar haza ka lura da wannan bayanin da kyau fa innahu mawdi'un azimun domin shine wato wani mawdi'i ne wani bagire ne mai girma yazharu fihi al-jam'u bainan nusus wanda anan ne hada tsakanin nasoshin zai bayyana nasoshin da suka ce a yaka da wanda suka ce kar a yaka anan da zaka iya hada nasoshin haka masu cewa a yaƙa ɗin tonan idan babu fitina sannan kuma an bi matakin farko na a samu a daidaita in shubha ce gare su a wayar musu da kai game da shubhar su in wani tawili na gare su wanda ba karɓaɓɓe ba wato ainihin a yi ƙoƙarin fayyace musu al'amarin yadda yake in zaluntar su aka yi to a ba su haƙƙinsu ne ba fahimta a ba su haƙƙinsu sai a dawo sai a daidaita to idan bayan an daidaita kuma suka ci gaba da wannan zaluncin suka ci gaba da ta'addanci to wannan kuma sai a sai a yake su wannan bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah to wannan shine zai baka damar iya hada tsakanin nasoshin guda biyu ولأنه الموضع الذي اختلف فيه اجتهاد علماء المؤمنين قديما وحديثا yace domin shine bayyaran da ijtihadin malamai mu'minai ya samu sabani a cikin sa malamai na da da na yanzu a wannan bayyaran ne aka samu sabanin da masu cewa ayi da masu cewa kar ayi hay sura'a qaumun qitala haula ma man huwa aula bil haqq minhu a yayin da wasu daga cikin malaman suka ga dacewar a yaƙi wa'annan mutanen a yaƙe su tare da wanda shi ya fi cancanta da gaskiya in an gano wannan shi ya fi cancanta da gaskiya shi ke kan daidai to sai a haɗa kai da shi sai a yaƙe su kamar yadda wasu suka yi tare da tare da mutanen iraki suka fahimci mutanen iraki su suke da gaskiya suka goyi bayan su suka yaƙi mutanen sha to wasu akwai masu wannan ra'ayin to ko yanzu irin haka ta faru za a haɗa kai da masu gaskiya wanda aka ga su suke da gaskiya a yaƙi marasa wanda suke marasa gaskiya wanda al'amarin ya rikice masa ya kasa gane ina gaskiya take to dole ya tawakkufi shi ba zai shiga ba amma wanda yake da tabbacin ga inda gaskiya take suka ce ya shiga tare da masu gaskiya su yaƙi waɗanda suke su ne albugat wa ra'a akharuna tarkal qital wasu kuma su sai suka ga abin da yafi dacewa a bar yaƙin in kana alqital fihi min ash-sharri a'zama min tarkil qital idan har a cikin yaƙin akwai wani abu na sharri a ciki wanda yafi girma fiye da barin yaƙin yace kama kana alwaqi' kamar yadda ya kasance kuma shi ne abin da ya abu an gane shi da abin da yake abkuwa za ka ga galibi idan aka ce aje a yakin shi yaƙi an san farkon shi ne ba a san ƙarshen shi ba wanda kake ganin za ka murƙushe shi sai ka je ka ga ashe ba kan wallasa ba ne ka ɗauki misali a wannan zamanin amerika da take ganin za ta iya faɗawa afghanistan da murƙushe 'yan taliban cikin sati ɗaya sai da suka yi shekara wajen nawa sai da suka baro afghanistan din yanzu yan taliban din sun koma su suke mulkin ta su tsammanin su zuwa cikin sati ɗaya su murkushe su su dawo ba haka suka fada iraki sai da suka yi fita ba cikin shiri saboda haka wanda kake tsammanin za ka murkushe shi abin da yake faruwa a gaza yanzu kenan abin da ake tunani za a iya zuwa a murkushe su lokaci guda kuma gashi har yanzu ana ta fafata ana ganin wasu yan tsiraru ne a cikin wani ɗan ziri da suka makale suna fi bari a je a murkushe su kawai a a tashe su daga aiki to har yanzu kuma shi na'am an kasa cin nasara a kansu har yanzu to shi haka yaƙi yake irin wannan sai ka yi tsammanin ai waɗannan za mu je mu murkushe su sai an je kuma a gaba ba haka abin yake ba to don haka in har an ana tunanin wani abu na sharri zai iya faruwa wanda ya fi girma fiye da wato abin nan fiye da yaƙar su to a haƙura da yaƙin shi ya fi akwai masu wannan ra'ayin yace to fa inna ulaika kanu la yabda'una la yabda'una al-bughata bi qital to masu wannan ra'ayi na biyu to sun kasance ba sa farawa al-bughatu da yaki idan an samu al-bughat to ba sa fara musu da yaki a karan farko ba sa fada musu da yaki a karan farko hatta yaj'aluhum sa'ilina alaihim har sai idan sun sanya su sune wanda za su kawo hari a kansu ma'ana sai dai idan bughat din ne suka fara kawo hari to idan su suka fara kawo hari to za su maida musu da martani ya sa lamba ya ce sa'ili na minal musawala daga abin da ya shafi wato kowa ya kokarin fada ma wani wahiyar almuwasaba wal qital shine kowa ya rika tsalle yana kai ma dan uwansa hari da kuma yana yakarsa kamar fil lisan inda zo a cikin lisanul arab juz'in farko shafi na 156 haka a cikin an-nihaya fi gharib al-hadis na ibn al-asir juz'i na uku shafi na 61 qala yace usawilu ma'ana astu wa aqharu zan kai hari in yi rinjaye as-saula ita ce al-wasba shine ka kai farmaki to sai fa idan su suka suka kai farmaki wa inna ma yakunu dhanbuhum tarku wajibin domin kadai su wa'annan bugatu din laifin su shine barin wajibi laifin su shine sun bar wajibi muslim tina'i min ta'ati mu'ayyanin misali kamar daga cikin barin wajibin da suka yi shine hannuwa game da yin da'a ga wani mu'ayyani shine shugaba sun hana kansu yi wa mu'ayyan wato shugaba wani shugaba mu'ayyani da'a sun ce su ba za su yi da'a ba su sun yi tawaye to wannan kaga sun bar wani abu da manzo Allah ya mai ya wajabta sun bar wani abu da musulunci wajabta waddukhuli fil jama'a sun kiyarda su shiga cikin jama'a ta musulmi wannan shine laifin su kaga ba kafirta suka yi ba wani abu suka bari na wajibi yace to fa hadhihi al-firqatu idza kanat baghiya to ita wannan tawagar idan ta kasance baghiya ce yar tawaye wa fi qitalihim min ash-sharri kuma idan to a cikin yakar su akwai sharri kama waqa kamar yadda ya faru to a'zamu min mujarrad min mujarrad al-iktisari ala dhalik wa fi qitalihim min ash-sharri kuma ya zama a cikin yakar su akwai sharri a'zamu من مجرد الاقتصار على ذلك abin sharrin da ya fi sharrin da ya fi mujarradin takaitawa akan wannan akan laifinsu to kanin qitalu fitina yanzu yakin ya zama fitina firka ta yan tawaye wanda za a ake kiran su albugat idan ya kasance a cikin yakar su akwai sharri mafi girma fiye da a kyale su da barin su ana kokarin sulhuntawa tsakanin su yakin da za a yi yafi sharri fiye da a kyale su sannan a ci gaba da kokarin sasantawa to yakin da su din a bar sasantawar a shiga yaki yakin zai zama name ya zama fitina yakin ya zama fitina kana qitalu fitina wa kana tarkuhu huwa al-mashru sai ya kasance barin yakin shine abin da yafi zama shine abin da yake shar'antacce barin yakin shine abin da aka shar'anta wa in kana al-qitalu aula bil haqq wa in kana al-muqatilu aula bil haqq ko da ko wanda zai je yayin yakin shi yafi dacewa da gaskiya wa huwa mujtahidun kuma shi mujtahid ne a ishihadin sa shi ya dace da gaskiya to ya hakura ya bar yakin yayi hakuri shi ne abin da yafi dacewa saboda gudun fitina ba san inda abin da ya tsaya ba to masu wannan masu ra'ayi na biyu su suke da wannan fa'intar kuma ita ce wadda mala yake goyon bayanta ya ce wa amatu ma ta naza'at fihi firqatul mu'minin yawa yawan abinda wato abin nan firqa ta mu'minai suka yi jayayya a cikinsa samu wata tawaga ta mu'minai sun yi jayayya a cikin wani abu to yawa yawan wannan abubuwan da suke yi jayayya a ciki min masailul usuli wa ghairiha da abin da ya shafi masail na usuluddin da abin da ba usul ba fi babu sifati wal qadr a samu wannan ja'in ja'in a babi na siffofi a babi na kaddara a samu masu tawilin sifofi ko wani abu irin wannan ko a samu masu kore kaddara a samu alkadariya wal imama da kuma abin nan jayayya da aka samu a cikin shugabanci wa gairi zalika da wani wannan yawa yawan su huwa min hadal bab to duk shiga cikin wannan babu duk waɗannan nau'in jayayya da aka samu a samu wata firka ta muminai wanda ba su kai ga kafurta ba suna nan a cikin imaninsu amma a samu sun yi jayayya ai ana ja'in ja da su akan wata mas'ala ta sifat masailu sifat masailu alqadr masail na al'imama ko matsala ta imama ana ja in ja da su akan wannan to duka zaka shigar da shi a cikin wannan babu fihi al-mujtahid al-musib cikin su zaka ga akwai wanda ya ijtihadi ya dace wa fihi al-mujtahid al-muqta ciki kuma zaka samu akwai wanda ya ijtihadi ya kuskure wa yakun al-muqti baghiyan to wanda ya kuskure din to shine wanda ya zama wanda wanda ya zama dan dan tawaye wanda ya kuskure wanda yake kan kuskure har kuskure ya kai ga jayayya wa fihi al-baghi min ghairi ijtihad sannan akwai wanda zai zo kuma ya dashi baghiyan ba tare da wani ijtihadi ba wa fihi abin al-muqsir fi ma amara bihi min as-sabr cikin su kuma zaka ga akwai wanda zai takaita akan abin da aka umarce shi na yin hakuri yana na yana hakuri haka zaka samu mutane daban-daban wa kullu ma awjaba fitnatan wa furqatan falaysa min ad-din to duk wani abu da ya wajabta fitina ko ya wajabta rabuwar kai to wannan baya daga cikin addini baya daga cikin addini dan ba magana sabani ake ba ana iya samun sabani amma ko ma menene sabanin ne ko wani abu ba shi ba in dai har zai wajabta fitina ko wajabta furqa rabuwar kai to wannan baya daga cikin addini sawa'an kana qawlan aw fi'lan sawa'u wannan abun fada ce da baki ko aiki ne a aikace walakin al-musiba al-adila amma wanda ya dace da daidai wanda yake kan adalci alaihi an yasbira anil fitna to abin da yake wajibi akan sai ya haƙuri game da fitina wa yasbira ala jahlil majhul wa zulmihi ya kuma yi haƙuri akan jahilcin aljahul wa yasbira ala jahlil jahuli ya yi haƙuri akan jahilcin jahili wa zulmihi da kuma zaluncinsa wa in kana ghayr muta'awwil ko da ko ba mai tawili bane wa amma in kana zaka aidan muta'awwilan amma idan wancan da yake ja in ja da shi amma ba shine akan daidai ba shi ma dai yana da nashi tawilin shi ma dai yana da mai nashi tawili da ya karkashin ijtihadin sa to fa qat'uhu maghfurun lahu kuskuren sa an yafe masa tunda ijtihadi yayi an yafe masa kuskuren sa wa huwa fi ma yusibu bihi min adan to shi a cikin abin da zai same shi da shi na cutarwa ya zo ya cutar da shi shi wancan mara gaskiya ya zo ya cutar da mai gaskiya bi qaulihi da fadarsa ya zazzage shi la'ance shi ya tsine masa aw fi'lihi ko ba ya zo ya cutar da shi da hannu kamar da aka kai wa su Ahmad bin Hanbal to lahu ajrun ala ijtihadihi yana da lada akan ijtihadin nashin nan da yayi yana da lada akai ya fai duka bisa ijtihadi amma yana da ladan ijtihadinsa wa khat'uhu maghfurun lahu kuskurensa kuma an gafarta masa an gane wannan ba shi ne akan daidai ba amma ijtihadi ya gano hanyar ijtihadin sa wani akan kuskure yake alhali ba ba akan kuskure yake ba shi din shine akan kuskure kuma yayi amfani da wannan damar yake ganin ai wannan damar ta za ta sa shi yayi gaba da wancan ko kuma ya zage shi da baki ko ya cutar da shi ko ma ya sa a kulle shi ko ayi kaza ko ayi kaza matukar yayi haka bisa ijtihadi ne to yana da lada daya akan wannan ijtihadi na shi sannan kuma kuskuren da ya an yafe masa wa zalika mihnatun wa tila'un fi haqqi zalika al-mazlum shi kuma wancan mai gaskiya da aka zalunta sai zama abin da ya faru da shi mihna ce jarrabawa ce irin su mihna da ta samu su Ahmad bin Hanbal da sauransu misali wa tila'un ibtila'i ne jarrabawa ce fi haqqi zalika al-mazlum a haƙƙin wancan da aka zalunta fa idza sabara ala zalika wattaqallah to idan yayi hakuri akan wannan ibtila'i ya kiyaye dokokin Allah kanatil aqibatu lahu to al aqiba za ta zama ita ce tashi shine zai zama mai nasara daga karshe kamar su Ahmad bin Hanbal da suka yi hakuri karshe su suka yi nasara ila wata an fahimta sun zama imamu ahli sunna wal jamaa kama qala ta'ala kamar Allah ta'ala ya ce wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a kuma idan har kuka yi hakuri sannan kuka yi takawa kuka kiyaye dokokin Allah to cutarwansu wato kaidinsu ba zai cutar da ku da komai ba wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce la tumlawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira wa in tasbiru wa tattaku fa inna dhalika min azmi al-umur yace lalle za a rika jarabtar ku a cikin dukiyoyinku da rayukanku sannan kuma za ku rika ji daga waɗanda aka bawa littafi yahudu da nasara wanda aka bawa littafi kafin ku haka kuma za ku rika ji daga waɗanda suka yi shirka mushrikai za ku rika jin azan kasira cutarwa mai yawa da bakunansu da hannayensu wa in tasbiru idan kuka yi hakuri wa tattaku kuka kiyaye dokokin Allah fa inna zalika min azmil umur to lalle wannan yana daga cikin kullu azama na al'amurra azma ta al'amurra al'azma shine dakewar zuciya da kuma wato fuskantar abu ba tare da ja da baya ba shine azmul umur yana daga cikin al'amura da ya kamata a ce an kulla azama akan su wanda azuma akan wa'annan al'amurra shi yake haifar da nasara ya zama karshe wanda ya haƙon shi yake da nasara suratu ali imran aya ta 186 sai ce fa'amar subhanahu bis sabr sai Allah subhanahu ta'ala yayi umarni da haƙuri ala adal mushrikina akan cutarwan mushrikai wa ahlul kitabi da ahlul kitabi ma'a taqwa tare da takawa kiyaye dokoki kar ku saki doka ku je ku yi abin da doka bata baku ba ku je ku zalunce su ku yi masu wani abu da bai dace ba wa zalika tanbihun ala sabr wannan fadakarwa ce ake yi akan yin hakuri akan yin hakuri ala adal mu'minina ba'dihim li ba'd sai malai yace wannan abin da Allah ya faɗa game da ayi hakuri da cutarwar mushrikai ayi hakuri da cutarwar ahlul kitabi to wannan fadakarwa ce akan hakurin mu'minai sashen su da akan sashi in har za a ce kai hakuri da cutarwar mushriki ka yi haƙuri da cutarwar ahalul kitabi to min babu aula ka yi haƙuri da cutarwar ɗan uwanka mumini wanda yake kan wani fa'inta ba ba irin taka ba وذلك تنبيه على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض متعولين كانوا أو غير متعولين ما سو تاويلي ne ko ma ba masu tawilin bane kawai ya ya zalunce ka ne da gangan ba tare da wani tawili ba to mutum yayi hakuri akan wannan matukar in yace zai yake shi abin zai zama fitina to yayi hakuri akan wannan wa qad qala subhanahu haqiqa Allah subhanahu ta'ala ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu to kada kiyayya da wasu mutane ta ja ku ku kiyin adalci kada kiyayya da wasu mutane ta ja ku ku kiyin adalci ta hana ku yin adalci i'dilu ku yi adalci huwa aqrabu littaqwa wannan shi yafi kusa da takawa ma'ida aya ta 8 fanaha an yahmila almu'minina ba'dhum abin nan bughduhum lil kuffar ala alla ya'dilu alaihim sai Allah ya hana kada kiyayya da mu'minai suke yi wa kafirai wannan kiyayyar ta dora su akan su ki musu adalci fa kaifa idza kana al bughd li fasiqin to me zaka ce idan kiyayyar da fasiki ne ba kafiri ba aw mubtada'in ko kuma kiyayyar da wani dan bid'a ce aw muta'awwilin ko kuma kiyayyar da wani mai tawili ce min ahli al imani wanda yana daga cikin mu'minai bai fita daga musulunci ba فهو أولى أن يجب عليه آه على أن يحمله ذلك فهو أولى أن يجب عليه أن لا يحمله ذلك wani shi ya fi cancanta ya wajaba a gare shi cewa kada kiyayyar ta dora shi akan akan ya ki masa adalci ala Allah ya ajila ala mu'minin akan ya ki yin adalci ga wani mumini wa in kana zaliman lahu ko da ku ya zalunce shi ko da ya zalunce shi kada ya ki masa adalci saboda wannan kiyar da take tsakaninsu fa hadha mawdi'un azimul manfa'ati fi dini wa dunya yace wannan wani bagire ne wanda yake da girman amfani amfanin sa yana da girma a addini kuma yana da girma a me a duniya a duniyance mutum ya zalunce ka ba bisa wani haƙƙi ba sai ka ga cewa in ka ce za ka tinkare shi ku yi faɗa zai haifar da fitina a yaƙi fikin tunu to kai haƙuri ka yi haƙuri ƙarshe kai ne da nasara sannan kuma kada kai ka yi mashi rashin adalci saboda zaluncin da ya maka wani a duniyan ciki to tunda ya zalunce ni to ni ma bari in bari in rama ta wata hanya ni ma in zalunce shi annabi ce wala takun man khanaka kada ka yaudari wanda ya yaudare ka shi ya samu ta dama kudin ka sun shiga hannunsa ya yaudare ka to kai sai ma ka samu wata dama wata rana sai kudinsa suka shiga hannun kanka ce to ni ma bari in rama a'a mai damu shi kudinsa karka yaudari wanda ya yaudare ka duk wani yana ciki a duniyan ciki ne sai ka ga an zauna lafiya to haka kuma a addini a addinance a samu sabani na addini to shi ma hakuri din dai shi ne mafita matukar in an ɗauki matakin yaƙi zai zama fitina yace fa inna shaytana muwakkalun bi bani adam saboda shi shedan an wakilta shi game da yan adam wa huwa ya abudu lil jami haka shi mutum ne wanda yake tinkara duka yan adam ba wani da yake warewa bai ware kafiri bai bai ware mumini dan bid'a ahli sunna kowa shedan yana kai masa hari ba wanda yake warewa wala yaslimu ahadun min misli hadhihi al umur yace ba wani mutum ɗaya da yake iya tsira daga misalin irin wayannan al'amurra na yi ma wani mummunar fa'inta ko kaga shi ne akan kuskure a shari ashe kai kai ne akan kuskure ba wanda yake tsira daga irin wannan ko ka zalunci wani ko da gangan ko bisa kuskure ko kuma wani abu da ya shafi addini a samu matsala ba wanda yake tsira zama kuma ba kai ne akan daidai ba ku yi sabani da wani zama kuma ya fi ka ya fi ka zama akan daidai waɗanda ya faruwa da kowa yace da ma siwaha kai ka kyale ma wanda ba wannan ba ba wanda ya tsira min nau'i taksirin daga wani nau'i na taksiri fi ma'murin a cikin abin da aka yi umarni da shi abin da Allah ya umarni da shi sai an samu kowa sai an same shi da taksiri a ciki abin da Allah ya umarni ba wanda zai iya kawo shi ɗari bisa ɗari sai an same ka da taksiri a ciki aw fi'li mahzurin ko aikata abin da aka hana to sai an same ka da taksiri a ciki bijtihadin aw ghayr ijtihad wannan tafsirin ta hanyar ijtihadi ne ko kuma ba ta hanyar ijtihadi ba wa in kana huwa al-haqq ko da ko wannan abun shine gaskiya wa qala subhanahu wa ta'ala wa qala subhanahu li nabiyhi shi yasa Allah ta'ala ya ce wa annabin sa fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar ya ce ka yi haƙuri inna wa'adallahi haƙun lallai alƙawarin Allah gaskiya ne wastaghfir li dhanbika kuma ka nemi gafaran zunubinka wasabbi bihamdi rabbika kuma ka yi tasbihi game da gode ma ubangijinka bil ashiyi da wato lokacin yamma wal ibkar da kuma lokacin safiya suratu ghafir aya ta 55 ta annabi ya haƙuri alƙawarin Allah gaskiya ne kuma ya nemi gafara ta zunubinsa ba wai zunubi manzo Allah yake aikata a taksiri da ake samu abin da ya kamata ka kawo shi 100 bisa 100 sai a samu ka kawo shi 99 cikin 100 kaga dai bai samu bai samu 100 bisa 100 ba to irin wayannan tafsirat din da ake samu wani lokacin a samu gafala wani lokacin a samu mantuwa akan wani abu wani lokacin a samu wani abin da ai tsammani shi ne daidai ya zama ashe ba shi ne daidai ba to irin wayannan yan abubuwa kanana kananan kurakura aka ce annabi ya nemi gafara daga wayannan abubuwa sannan ya nemi tasbihi game da godewa ubangiji bil ashi wal ibkar bil ashi wal ibkar safe da yamma to min babu aula a ce mu za mu yi wannan mu za mu yi wannan tunda mu namu tafsirin ma hadda kaba'ir da sagair don muna aikata kuka fi cancanta a ce a ce mun yi mun nemi gafara fa amarahu bis sabr sai Allah ya umarce shi da yin hakuri wa akhbarahu anna wa'dallahi haqqun kuma ya bashi labari cewa lalle alƙawarin Allah gaskiya ne wa amarahu an yastaghfira li dhanbihi ya kuma umarce shi ya nemi gafaran zunubansa saboda kowa za a same shi wani yana zunubi babba wani karami wani a same shi da taksiri wani wata gafala ta same shi wani kaza wani kaza to sai mutum ya nemi gafara daga wannan ba wanda bayan istighfari annabi ya ce ina yin so 100 a wuni wani lokacin in yi so 70 a wuni annabi yana istighfari mu muka fi cancanta mu yi wannan to ashe dan kaga wani a cikin wani nau'i na kuskure ko kaza ko kaza to ba shi zai sa ka mayar da wannan abin abin da zai koma ya zama fitina ba haƙuri ake so a ka yi ƙoƙarin faɗakar da shi in ya fahimta to in bai fahimta ba kuma a ci gaba da haƙuri ya ce wala taqu fitnatun illa min tarki ma amara Allah bihi fa innahu subhanahu wataala amara bil haqqi wa amara bis sabri fal fitnatu imma min tarki al haqqi wa imma min tarki as sabr wannan gaba ce kamar an rubuta da tawadan zinariya yace wala taqu fitnatun illa min tarki ma amara Allah bihi fitina ba za ta taba abkuwa ba sai ta hanyar barin abin da Allah ya umarni da shi duk inda kaga fitina ta abku to an bar abin da Allah ya umarni ne fa inna subhanahu wa ta'ala amara bil haqqi to shi Allah ya yi umarni ne da gaskiya wa amara bis sabr kuma ya ya ne ya yi umarni da hakuri ga suna ayoyin karanta wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr fal fitnatu to ita fitina inda har kaga ta faru imma min tarkil haqqi ko dai ta faru ne saboda barin gaskiya da aka yi wa imma min tarki sabr ko kuma ta faru ne saboda barin hakuri da Allah ya ce ayi wanda shi yake haifar da fitina fitina kuma ba a santa ba a santa a bar gudu ce a musulunci sai dai in ta cin maka dole ba a nemanta ba a kokarin nemanta da kuma kokarin tankararta sai fa in ta cin maka bayi da ka iya to matsaya nan lokaci yayi za mu tashi wannan gaba mai muhimmanci kuma zai kawo mana karatu mai kyau a gaba na'am ma yu azuna bihi lakana khairan lahum ashadda tasbita da a ce mutane sun yi aiki da abin da aka yi musu wa'azi da shi to shi fi alkhairi kuma shi yafi a tabbatarwa akan hanya Allah ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici tsayar da mu akan istiqama ya kare mu daga talaladiya da fatan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu dada wannan shine karatun karshe sai bayan sati biyu bayan sati biyu insha Allah za mu zo mu dora daga inda muka tsaya insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله